أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسلم المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen ta tabbatar da Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a kan babi na dari uku da ashirin da takwas a'a babi na dari uku da talatin da hudu to babu karahatin intifati fi sarati da gairi uzur wato babi wanda zai magana akan musulunci ya hada musulunci baya so musulmi ya dinga waiwaye a cikin sallah ba tare da wani uzuri ba na shari'a ba tare da uzuri ba na shari'a mala'un mala'un awal musulunci ya hana musulmi yana sallah yana waiwaye hasali abin da ake so musulmi ya yi idan yana sallah idansa ya zamo yana kallon inda zai sa goshinsa kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni cewa da basaraka mawdi'a sujudaka sujudika ka sanya ganinka inda zaka yi sujada abinda mutum zai iya yi kamar yadda ya zo cikin wani hadisi ne mutum in ya zo yana tahiya zai iya kallon dan yatsa inda maluma suka yi rangwame inda mutum zai iya kallo kuma yana sallah shi ne liman mutum zai iya kallon liman ya daga kallon liman zai iya ga cewa ya tafi ruku'u a ya dago daga sujada amma abin da ya fi shi ne mutum ya kalli wajen da zai yi sujada ko ya kalli yatsan da yake nunawa ko akan Allah ɗaya ne ko kuma akan yi wa shaidan bulala shine kada ya ɗan yatsa da ake yi idan ana cikin sallah ko wanda ya zo عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'minai yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ce na tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da waiwaye a cikin sallah mutum yana sallah yana kalle kalle shine sai ta ce ai shi wannan waiwaye wato wani rabo ne nake nan da yake fusga a cikin sallan mutane ka san waiwaye kala biyu ne akwai waiwaye da fuska shi baya ɓata sallah amma waiwaye da gangan jiki yana bata sallah idan mutum yayi waiwaye da jiki jikinsa ya juya ya bar alƙilla ta sallar shi ta bashi amma waiwaye da ka in ba da wani uzuri na shari'a ba dan ana ana ana ana waiwaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ana cikin sallah lokacin da bai da lafiya ya zama ba zai iya sallah ba a tsaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar yake sallah ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya so sayyidina Abubakar ya ci gaba da sallah amma da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo maza Allah ya ci gaba maza Allah yana sallah a zaune sai ya juya ya juya sai ga sahabbai suna tsaye sai musu isharar ta kowa ya zauna wato daman ka'idar sallah yadda liman yake haka mamu za su kasance Allah ya kiyaye idan liman ya koma sallah sai ya samu ciwon kafa sai ya zama ba zai iya kare sallan a tsaye ba sai ya zama kafa shi na ciwo sai ya zauna to ka'ida shine duk mamu sai kowa ya zauna kai kowa kafa shi lafiya lau to sai kowa ya zauna yau yar zaune za a yi za a zauna a yi sallah a zaune shi ke وعن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاه فان الالتفات في الصلاه هلكه فإن كان لابد ففي التدور لا في الفريضة ولا حديث هنا cikin hadisan da malumai suka ce da ihin hadisi an samo shi daga wajen Anas dan Malik da Allah ya tsara tabbata gare shi yace maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mu yace na halaka da waiwaye a cikin sallah saboda waiwaye a cikin sallah halaka ne yace idan har waiwayen ya kama dole sai kai to sai dai kai a cikin sallar nafila banda farilla to ko a nafila ba a yin waiwaye na nuhu akwai wasu abubuwa sauki ne aka samu a sallar nafila wanda za a iya yin su a sallar nafila amma ba za a iya yin su a sallar farilla amma cikin su babu waiwaye saboda wanda ake bautawa da farilla shi ake bautawa da nafila shine Allah sauran ma da aka samu sauki saboda wasu abubuwa ne na sauki na rayuwa misali idan ana sallar tahajjud mutum ya gaji na sai ya zauna yayi ta a zaune ai kaga ba a tabbata ban ana azar kai ta a zaune ba misali in ka gajin kana da iko kai a zaune ko kai a tsaye kaga babu akan azhar wannan kai ba sai ba amma an kai nafila kawai lafiya ka kalau kai nafila a zaune kana da lada kana da rabin ladan wanda ya nafila a tsaye kenan ba laifi bane kawai yanzu yau ka ce duk nafilan da zaka yi yau yar zaune zaka yi na nan kai sai yin nafila a zaune ba kai laifin komai ba kawai dai abin da kai ka rage wa kanka lada wanda yake yi a tsaye ya fi ka lada shikenan abin da ya faru to sai babu nahi an salati lil qubur wannan babu zai magana akan hani da musulunci kada a ringa sallah a makabarta ko kace zuwa ga kabari ana bi martadi kan nazibin husayn radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم أسامو حديثي لقى أبي مرسد كالناس أم حسين يدعى الله سكار تفتع قريشي ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم ينكيوا kada ku yi sallah wato zuwa ga kabari kawai ku ku tashi za ku je ku yi sallah dan ku yi sallah akan kabari kuma kada ku zauna akan kabari akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wata mata baka wanda take sharar masallaci a Madina wannan shi ya nuna ba wai idan misali ba awa mutum sallar da ya kamata a yi masa ba a'a ba za a iya zo a yi masa sallah a kabari ba za a iya yi a'a a samu masallaci a sanya kabari dan a ringa sallah a ciki shine musulunci ya hana ya ta kashi biyu akwai inda masallaci ya zo ya tadda kabari ya tadda kabari akwai inda aka kabari ya zo ya tadda masallaci ko ne babu wanda musulunci ya yarda da shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san da aka binne shi an binne shi ne a ɗakin na na Aisha radiyallahu anha expansion na masallaci ya kai har ya ci na ya kai wajensa amma ba wai da ya rasu sai aka ce a je a binne shi a masallaci ba a'a shi daki ne na na Aisha radiyallahu anha shi yasa kaga har da sayyidina babanta sayyidina Abubakar daman abin da ya roƙa kenan shi sayyidina Umar shi ma lokacin da aka saka mai roƙa ya ce a je a roƙe ta idan har ta yarda a kan ya ci kusa da wato manzan Allah da sai na bakar ya ce abu wato ka jagoransa da kuma dan uwansa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ji aka roke ta ta yarda nana Aisha radiyallahu anha mazala ya rasu ya bacci tana ɗan shekara goma sha takwas ba ta kai shekara ashirin ba amma ta rayu a duniya wajen ta ƙara wajen kusan shekara arba'in da takwas tana zaune lokacin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama da da shi da mahaifinta tana zama a ɗaki ta yadda ka san kowace mata na ɗakin mijinta amma tun da aka kawo sayyidina Umar ba ta zama sai da sai da hijabi a ɗakin haka ta rayu aka tambaye ta tace a daman tana zaune saboda tana zaune ne akwai babanta akwai mijinta yanzu kuma wani bare ya zo sai ka haɗo ɗan matan tiktok na eh sai ka kwatanto ka gane bambancin mu da magabata Allah ya mana rahama ita wannan mata wadda take sharan masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kwanta cikin dare sai Allah ya masa rasuwa abai wasu suka ce aje a tada annabi aka ce kai annabi fa yayi hidima ya gaji aka ce kai ai masa sallah aka masa sallah aka kai ta da dare maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya ya ce na matan nan ne aka ce ya rasulullah ta rasu ta rasu ne ya ce yace bai hana ba ku kira ne in zo masa sallah ba a lokacin sai manzo Allah ya tashi da sahabbai kawai sai suka kan makabarta yace ku dulluni ala qabariha manzo Allah ya ku nuna mun kabarinta manzo Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam yayi mata sallah tana cikin kabari da haka wanda aka binne shi ba a yi masa sallah ba za a iya zuwa kabarin sa a yi masa sallah wanda ba sallah ne zuwa kabari ba a gane ba kuma shi ake wa ba a ba shi dan shi ake wa yanda Allah ya mana umarni idan mutum ya mutu a cikin marsala irin ta ce kawai ba yi da wani bambanci yayi bambanci a ce kawai akwai kabarin yayana ko kabarin babana bari na daina yi nafila a wajen kun gane magana daban-daban take sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan dayan ku ya zauna akan wuta garwashin wuta ya zauna akan garwashin wuta manzo Allah ya ce fa tuhriqa thiyabahu garwashin wutan ya kone rigarsa sannan sai ya wuce ya je kona fata jikinsa manzo Allah ya ce wannan ya fi masa sauki da ya zauna akan kabari da haka ba a zama a kan kabari akwai garuruwa da suke binne mutane a garu a kofar gidajen zaka kabarin ya zama wajen shanya wajen shanya abinci na je wani gari a nan arewa ko gudu ne arewa ne ko ba arewa ne na ga kabarbura a kofar gida wani ya zama wajen hutun akuya na wani wajen zuba shanya abinci ne ne cewa wanda muke tafiya na ce kaga magana musulunci na akai mutum makabarta ko a gidan mutum ma in ba wani mai gatan gaske bane ai binne shi a gida bai yi wani ma'ana ba a kai shi makabarta ko ba komai ya dinga samun addu'a kullum duk ran aka kawo wani sai kaga wani ya kalli makabarta da ce Allah ya ji kansu duk na kwanta anan Allah ya ji kanshi sai ko wani ya yi ka akwai wanda in yazo ce duk Allah ya ji kansa Allah ya ce na ji kansu wallahi sai dai ya ji kan kowa ka ka ga an yi riba amma mutum yana can akuya na tarawa a kan shi na kana ana can ya hatsi a kan shi ina nan bai da wani ma'ana sai babu tahrimul mururi bayna yadayil musalli wannan babu zai magana akan haramcin wucewa gaban mai sallah gaban mai sallah amma kaga muna buƙatar mu san ina ne gaban mai sallah neman yana jin sallah yana gaba to wucewa gaban neman shine gaban mai sallah shine gaban kowa kenan na wuce ta gaban ka ban wuce gaban mai sallah ina fata an gane wannan mu duka wani ya zo zan zai je sahu ko ya wuce ko zai fita duk bai wuce gaban mai sallah ba amma matsar akwai liman in kuma kai kana sallah ka sa sutura to kai ma in an wuce ta bayan sutura ba a wuce gaban ka idan ma ba sutura in kana sallah in kai haka haka ka miƙe hannunka to inda za a yi za zare a yi ƙasa da shi zuwa ƙasa to nan ne iyakar hannun iyakar gabanka sannan duk ba gabanka ba ne wannan shi yasa zaka ji hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake idan mutum ya zo kana sallah zai wuce gaban ka ka hana shi ai haka zaka yi ko bayan da na gori yana kau yana harbin shi yake a guje zai tun daga can a aka ce ai to ina zaka yanzu kana sallah a can tsakiyar masallaci wani zai wuce nan a guje zaka zo kenan na cewa kai wuce gabanka da ka gabanka in kai haka shikenan an gama gabanka duk abin da ya wuce can ba gabanka bane an nan ne gabanka nan ne ma in yace sai ya bi tana aka ce ka yake shi dai shi dani amma banda sauran abin da yi gaba عن أبي أبي الزهير عبد الله بن الحارث بن حمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يكف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة متفق عليه an samu hadisi daga Abin Juhayl Abdullahi dan Haris dan Samma mutumin Madina ya Allah su kare tabbata a gare shi yace Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san irin wato katabarin zunubi da zai samu ko zunubi ba a kira shi katabarin ne da hausarka ta ba da zunubi yawa ko ƙato da mutum ya san irin zunubin da zai samu mai wucewa gaban mai sallah manzo Allah ya ce da ya zaɓa ya tsaya ya jira shi har arba'in to shi ne mai ruwan su hadisin yake mai wato bai sani ba yana nufin kwana arba'in ne a'a yana nufin wata arba'in ne ko yana nufin shekara arba'in arba'in wata ɗaya da kwana goma kaga kwana ke na ai to da mutum ya san zalimin da zai tara da ya gwammace ya tsaya ya jira mai sallah ya yi wata ɗaya da kwana goma yana sallah kafin sai ya wuce kaga wannan shine mafi karanci to bari a ce ma wata goma a wata arba'in bari a ce ma shekara arba'in akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cewa ya zo wajen annabi ya zo ya samu an tara sallah a masallacin manzo Allah sallah sai yana kan abun hawa sai ce da abun hawa sama ya riga mun cikin sahu ya wuce ya keta mutane gaban masu sallah ya je daura abun hawan sa ba wanda ya ce masa cikin ka saboda ba nan ne gaban mai sallah da abin da hadisi yake koyarwa ke sai babu karatu shuru'il ma'mumi fi nafilatin ba'da shuru'il mu'azzin fi iqamati salat sawa'un kanat an-nafilatu sunna tilka sunnat sunnat tilka salati aw ghayriha yace babu ne da zai magana an hana mamu ya soma yin nafila bayan ladan ya soma iqamati yace wannan nafila ko ma wata iri ce ko da nafila ita sallar ce bai samu yayi ba ko da kuma wata nafila ce ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba rawahu muslim an samu hadisi daga abi hurairah ya ga Allah ta kare tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan aka tsaye da sallah to babu wata sallah sai sallar farilla wato malama da suka fassara wannan hadisi suka ce kalmar babu wata sallah ko da kai babu suka ce ko da kana yi in baka yi ke ba ta zama babu da aka babu ita babu ita da aka sai a amma maluma sun yi magana mutumin da ya soma nafila sai kuma aka zo ta da iqama yana nafila aka same shi idan ya riga ya kulla raka'a guda to shi ba zai yanke ba zai yi sauri ya ƙara raka'a ɗaya akan wannan ya sallama amma idan bai kulla raka'a ɗaya ba ya zo ya yi kabbara ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya gama fatiha sai liman ya kila da ya kama karkamatu sala kawai sai shiga sahu wani ya tambaya ai zai sallama aka ce ai zai sallame daman ta sallamu da kanta ka sa akwai sallar da ba sai ka yi sallama ba da kanta ta sallame sai an ce tana ciki wadda ta ita ma ta zama ta yi sallama da kanta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ita za ka babu akwai wani kuskure da muke yi wani za ka ga ya zo masallacin juma'a yana zaune bai tashi na fila ba sai limai ya hau mimbar wannan kuskure hadisin ma yana magana mutumin da ya shigo masallaci ne mai nafila ba shi ko da liman yana hudu ba sai ya yi maza ya nafila amma ba mutumin da yake zaune a cikin masallaci kuma liman ya zo ya hau mimbari kuma ya tashi zai nafila shi da mun bai ma da nafila sai zama cikin waɗanda suka yi lagau Allah madaukakin sarki ya ya kiyaye so nake na tsaya a karatun nan saboda ina son na yi magana a kan makarantarmu ta nan ta islamiyya shi ma karatu ne saboda ikon Allah kusa Allah madaukakin sarki da iko yake jiya ko ba jiya ne lahadi ba malawa ba jiya bane muka yi mutum makaranta akwai kwamiti da aka kafa a nan nan kwamitin masallaci suka kafa saboda damu islamiyyar mu anan ga yara suna ta karuwa yanzu yara sun kai kusan ɗari da talatin kuma ga wajen babu wajen karatu yanzu yara ɗari da talatin a nan yara ya fi karatu ai kaga akwai matsala to aka yi kwamiti do an ce ni ne kiyama da membobi wajen mutum kusan takwas muka zauna mutum da malaman muka je muka ga yadda yaran ke muka yi abin da kowa ya ji hankalin mutum sai ya tashi muka ce duk da masallaci bai da kuɗi ya kamata ko bashi ne mu nemo a akalla wannan wajen da yake da rumfan nan za a iya ajujuwa wanda ake sa tampol ya sauka a sanya kujeru a sanya allo tunda da safe ba kuma ya so in ma za a sallah sai a nade a bar mutane duk dai muka yi abubuwa har kwamitin ma ba mu ga mun gaya musu ba to abin da ya sa na ji kaimi dab da zan shigo masallacin nan sai wani bawan Allah ya ba da dubu ɗari biyar ya sako mun a account ɗina kuma ya ce a yi islamiyya to kun ga wannan ya buɗe mana na ya buɗe mana kofa ta alheri a sanya hannun jari da mai lissafi akalla da kujeru yaran suna zama a ƙasa shi kai akwai damuwa saboda yanayin yadda wajen yake in ka shiga yadda ake karatun ka san ba dole yayi suke ba ka ganin wani abu ya zama kuma kowa na kokarin sa amma wajen ya tukushe yaran sun yi kaɗan mu ba abu mai fushi mai gina makaranta a wani filin wani mutum ba misali to kaga sai dai waɗannan hanyoyi da zamu gudun a gyaggyara akalla muka ce ajin manya na ɗaya da na biyu mu sako da su a samu azuzuwa biyu a nan ƙasa kaga can ƙasan saman zai rage wato damuwa to kuma kusan dai duk wanda ya sa kuɗin shi a wajen karatu yayi yayi yayi yayi investment dan yaron da duk aka koyar da shi daga nan har har har ko ina ma kana da lada a rayuwar dinar da ya sallah kana da naka commission to wannan shine na ga to sai mu bude da shi Allah muna neman taimako wannan taimakon ba mu za ba makaranta kai kanka za ka wa Allah madaukakin sarki ya bada iko muna son yaran kowanne a mar kujera akalla kujera da zai zauna dan zama a kasan in ka shiga abin karatun bai yana dan wahala na yana da wahala kwarai da gaske sanin duk da karatun islamiyya ne ya kamata mu dan alkin take dan ga ranga ba yaran dan sha'awa na saboda abubuwan namu suna zama wasu iri abu ne wanda zamu iya amma ba ma tashi sai mu bashi shekara zube sai kaga yaro yana jin daɗi yana tsalle zai je makarantar boko amma an ce je islamiyya ran shaɓa ce na saboda kamar za a je a takura masa zai je wajen wani damuwa wannan duk wani yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu tsaya mu gyaggyara shi wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna da duk wanda za su taimaka da wanda suka taimaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa da aljanna alhamdulillah ada mun lokaci yayi ko kai salamun ina talatin to ba zan yi tambayoyi ba ga mun kira sallah na na a ba kai ba ga wanda ke tsaga hannu kyau na alaikum assalam ban ji ba yo alaikum a ya halatta ba su wuce mu ha to ai kaga bai halatta saboda za a yi sallah a tsare hanyar mutane ba ina nan musulunci ba addini ne da yin abin da aka ga dama ba bai hana bai kamata ba don da wucewan wanda ba musulmi da wucewan musulmi duk dai bare ma wannan ba cikin masallacin ke wuce ba shi da ayi hanya ce hanya ce ayi nan hanya ne ya kamata a gaya musu a ringa bari ana wucewa in ba ka zo a wuce gaban karka je kan titi ka tsaya sai ka je ka tsari ka shiga masallaci amma ba za ka zo kan titi kuma ka hana mutane wucewa ba na a me yasa kuke hana su ku ne dai ku daina tsayawa a inda da su ringa ba su hanya na ko tun da farko a tsara sallar a samu waje a tsarsa iyaka kowa ya bar hanyar wucewa da za a yi sallah ba shin ana sallah a daina tafiya ba tunda ba kowa ne yake sallar ba da haka sai a lura wallahu alam na'am alaikum yana tambaya shin guda baki sharadinsa shine lokacin rana ta faɗi ko ko kiran sallah a masallatai to sharadinsa na musulunci da faɗuwar rana matsala shine watakila kai ba za ka san hakikanin faɗuwar rana ba shi yasa aka sa ladan yana taimakon ka amma ka tabbatar da rana daya faɗi an ma ladan yake kiran sallah shi za ka ci abincinka amma kai ɗin shi ne ka tabbatar da rana ta faɗi don kuma kana da kokanto to kaga shi ne aka taya ka amma sharaɗi shi ne haɗuwar rana ba magana kiran sallah eh ko ba kiran sallah ne ainihin sharaɗi ba kiran sallah kawai sauƙi ya ta samu eh wallahi wallahi ina zuwa na'am نعم نعم ga abun magana can marigayi Allah ya ji gai amin ai shi wasiya yayi na sani gaskiya ne babu abin mamaki ya ce sai ya tuna da sarkin dutse mai rasuwa Allah ya cikai Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana aljanna wato sarki ne mai kokarin addini wallahi hidima hidima da yawa musulunci yana da girma shekaru aru aru da suka wuce duk wani littafin addini da ya fito a duniya sai ya sa a hau jirgi a ji a toshi ya daɗe yana wannan isa ke da babban library na karatu kaga ya bar ya bar baya mai kyau nan haka ake san kowane musulmi a ce ya mutu ya bar wani abu na alheri wanda za a tuna shi a ambata yanzu ka goda wannan da wanda ya wuce bar gidan su nima ha misali ga Allah ka kwatanta ni kaga ba za su daidai ba Allah ya kiyaye Allah ya kai to wannan kamar addu'a ce ne ma an tashi da assalamu alaikum Allah ya ji ɗan mahaifa da ‘yan uwa baki ɗaya amin akwai ɗan uwa masu rubuta promotion exam
suna baran addu'a a wajen yan uwa musulmai Allah ya sa Allah ya saka da alheri a duk to Allah ya sa su ci Allah ya sa kuma shi ya zama musu alheri duniya da lahira na'am na zuwa na'am
na'am na'am wai mutum ne yake da mata guda hudu akwai yara kuma kanana guda biyu kuma sallah ta kama shi a gida shine liman shin wa zai ta da ikama kowa ya tayar yayi ko matar ta tayar ko yaron ya tayar ko shi ya tayar duka sallah ta yi iyakaci wajen tsayuwa su za su tsaya a bayan yaran yaran suna bayansa mata suna bayan su haka za a yi sallah nigar gari na wai mutum yana kasuwanci wata mata ta zo ta sai kayan sai masa transfer sai ya hana ta kayan cewa sai ya ga alal alal da yake shigowa mata ta ji haushi ta bar masa kayan ta tafi sai bayan kwana biyu sai ya ga alal ga kuma kaya a wajen shi aiki ya same sa shi ne sai ka nemo ta ka ba ta kayanka ta kayanta sai ka ɗau harama a to kayanta ne ai tunda sai ka nemo ta in kuma kai nema shekara hudu baka same ta ba to sai ka yi sadaka da su yawwa kaga za ka iya samu ta amma ya ce akwai lambar ta ma an buga ba ta ɗauka to ya kamata ta ce ala kulli halin dai haƙƙin neman ta ka ba ta kayan da yana wuyanka shi ne kawai in kuma ta gagara babu duk kayi kayi to shi ne sai ka ba da sadaka idan kai sadaka yau gobe ta zo kuma sai ka sake biyar ta inda ake tare sai in hali ta taya ce